أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a shidda ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha shidda ga watan biyu dubu biyu da ishirin da hudu a darasi da ya gabata mun tsaya cikin safar aya ta ɗari da hamsin da takwas insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da takwas muka tsaya za mu tashi aya ta 159 insha Allah kahin nan akwai tambayoyi ta farko yana maganar cewa tambaya ce kamar akwai mai ita a nan don ana cewa wata mace take tambaya wajen mijinsu ba su ba ita ɗaya ba ce to ita ya keɓance ta ya barta bai mata magana bai ba ta kudin ce wani tsawon watanni kun ba bayanin komi a cikin tsakanin iyalan shi to wai tana magana auren don an ɗan jima akwai shi ɗan wa abinda ake maganar ƙayyade hushin miji shi wanda ƙur'ani ya kawo ila'i ila'i shi wata hudu ne to wannan wata hudun wai ba arme ba ya ƙare ba ne ba a haƙƙin mace ne iyakar yajin aikinka in kai wata hudu baka dawo ba tana da haƙƙi ta ɗaga ƙara ko ka dawo a ci gaba da mu'amala ko ka suke ta amma idan ta yi haƙuri ba ta ce komi ba armin iya nan daren kan armin iya nan illa zalunci akwai zalunci tabbas kenan inda ba uzurin komi kenan akan haka wannan baiwar Allah mana fata da in mijin alama yana ji ya ji tsoron Allah inda matsala a yi ƙoƙarin gyaranta ta shi ne kuma abin yi inda matsala in ke kuma yake magana dole ta gaya danginki a zo a yi su tsakanin shi ne kuma abin yi sai magana ta biyu cewa yana tallar kaya saman hanyoyin sadarwa saman stati ya daga kayan saidawa kuma babu kayan a wajen shi wasu ce mashi haramu ne wasu ce ana iya yi da wani mas'ala haka malamai ta malamai na addini suna wani maganar kurushin gane wata mas'ala suna magana cewa ba oda kaya a wannan magana tasu kenan ba a komandan kaya ba ka oda kaya tunda an ce suna dogara da ni ruwa da take cewa la ta bi malasa inda wannan hadisi akwai shi cewa karka sai da abin da bai wajenka to ɗaukan ma'anar hadisin a bayan da yake ba shi da wasu malamai suka ɗauka duk kayan da bai hannunka ba ka damar ka sai da kiran baka iya oda kaya ko a kano ko a yabe balle china ko japan ko nigeria kurin sai an kawo kaya hannu da hannu haka suke da masautar ruwaye da ce kanka sai da abin da bai wajenka to wanda sai wannan magana kamar da albani da Allah haka sai Imam Tahawi shi muka da jimawa kai magana da masu cewa ba a yi suka ce a wannan kuskuren fahimta ne me ma'anar da ta malasa inda ka kamar da mun tawi ke cewa bai'ul ayn ya taba bai'ul musuf ko bai'ul sifa me yake ni cewa abinda ake magana kakka sai da abinda bai wajen ka abu kaza zuma an ce misali kan musaka musaka a cikin za misali ya ce misali bawa na wannan da ya gudu nawa ka sai shi in ka kama ko raƙumi na kan da ya tsere nawa ka sai shi ko ku abu a hannun wani baka mallaka ba kayan shi ne ku yi cikin mota wani wannan mota ta wajen wani nawa ka saya ko gida na wajen wani shi hadisi ke magana amma ba iya yin ba barka ciniki abin da zai wajen ka me hujjar su su da ke karraba wani koyo a yi duk wanda musulmi ya sani bai o salaf me salaf shi albani ke cewa inda mutane sun san me ma'anar salaf da ka da magana ba yace ko wata annabi sallallahu alaihi wasallam yan wa haka mu'amala musulmi ta san mu'amala musulunci ba bakwayen hadisi bane ba bakwayen addini bane ba ya san mu'amala ta duniya san komi kuma san ci gaba bai inkarin ci gaba in wani kiran a yanzu a wannan magana duniya da an tsaya a ce ba wanda kaya Kano ba ya China ba aida baka soke nan ya ce ba wanda ya ga hannu da hannu to wani ma ba bashin bashin bashin kudin zuwa ya ga kudin zai a takaice ba haka bane albani ke cewa bai ulum salaf ya baka cewa wani hadisin ba haka kiri ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu mutanen Madina suna sarfe mai sadaf za su yi magana da manoman sham annabi yana rayu su haka nan baɗi ba a yi ba shirka ma baɗi noman baɗi za mu cinikin sha'ir sa'i ko wasu kaza nawa ka sai da mun a yi ciniki kafin ma a shirka ci hamar shekara ba baɗi wacce ma har da shekara biyu abin kuma manzan Allah gyara musu in za ku yi ku yi ce alawazanin ma'alum fi ajalin ma'alum ku yi wannan ciniki amma abin za ku gyara ba kuma gaji ka goma zan sayi shi'ir an ka zo zaɓi ciniki a ku yi ciniki a yanzu tiya a nawa in ka ka tazo a nawa za ka tana mun tiya kuma baɗi ko baɗi waccan amma kara da ba a yi to kaga a nan shi albani ke cewa in kuna maganar hana sai da abin da ke wajen wani to wani abin ba mashirka ba ba a ma shirka ba kai community aka yi order haka yake babu wani laifi shi wancan bambancin wancan da wannan shi salaf a kurin ina son model kaza misali mota mar kaza ya china ko ya japan kaza ni kurin ina son mar kaza ce mota kaza ba a mar kaza ne ke so sai ta wani shi ne bai usifa bai usifa ina son abu iri kaza misali shinkawa a thailand shinkawa ya japan shinkawa mar kaza irin da nake so ni ba ruwa na ina son shinkawa kaza kurin to wannan ba a cikin cewa ta gasa abin da wajen ka a wannan bai ba siffa ne ina son abu kaza siffa kaza in wani ta kace dogon magana wannan irin wannan ciniki na komandan kaya kana da dama ka yi kana iya talla saman saman stafi saman menene kai talla kaya mar kaza model kaza mai so kaza yake kuma wannan ya halitta ka ban kuɗi ka musu ba banda kuɗin jarin sayo kayan amma ni na san kayan da suke kayan miliyan goma ne kamar miliyan goma gaba da kudi yaro ko gaban ko gaban wanda aka ta kashe wannan hannu aban aban za turanci na ban kashe kashe ba kashe gaba da ne ya san da hausa to din nan ba san girki kenan kenan abinda ake nufi kenan ka ba ni dai wani abu a cikin cinikin babu laifi ka ba da wani abu wani kaso a ciki to wannan miyayen wacce rabba da mamaki su waɗannan da annabi halitta musu gaba ɗaya ma suke ba da kuɗin ba a ma shuka ba kinan babu laifi kuɗin gaba ɗaya kamar wadda kaya kana son kaya kala kaza irin su kake so ba ruwana a kwace hanya ya yi gobara ba wanda kayan kayan asara amma ni kaza nake binka kun gane ko kurin kaza za ka min kurin ko asara kai a can ko gobara kai sai ta shafa to wannan ciniki ya halitta a takaici sai magana ta budewa liman karatu iya sallah wani magabata sun yi magana akwai da yake zama wajibi akwai da ke mustahabi duk da wasu masana cewa ba a yi kashin wata ruwa mara inganci kamar su abu hanifa duk a sami ibn musulun ma ya ce ba a yi amma gaskiya magana inganci ingantatta annabi sallallahu alaihi ya sallah wata rana ya karatu ya rikice mishi annabi kan shi karatu tsaya bayan sallah sai yake cewa ya ubay a sallar da ma'ana ya ubay ka sallar tare da mu shi kware shi mai hana ka hudu min karatu ya tsaya mun haka wata rana da ya sallah ya tsallake wata aya na ga cikin sabon musawar ne ya rasu da layi aya kaza babu zani ya ce akwai kacci don ka tuna mun saman alaka kattaniya kirin babu da shi masu ba a yi kusu kuma sai ba a yi sa kuskure ne amma tsarin yin ne masu sun tsara ya ake buɗe galima cewa hanya uku ake yi buɗe galima imma ya karanta ya ce cak an jima an gano ta tauri sai a dasa mishi ya ci gaba ba kun da gaggata da yawa ya shiga wani tunani wani abuwa daban ko akan aya mai kiran tunani wahala kawai fuskin ka kakara ba yi bai cikin ka'ida ta buɗe da neman da makana mun bashi tak iya wani kamar da ka ɗauka wannan bai cikin tsari ba a yi wannan na biyu ya karanta ya ji ya dawo ya ji ya dawo ya da dauri sannan sai a dasa mishi sai a dakanta mishi haka inda ya yi wani kuskure wanda ya ɓata mugun ma'ana misali cikin saka maka cikin fatiya ya tsallake wata aya fatiya karatun qur'ani sura fatiya wajiba cikin sallah ya tsallake wata aya ka nan dole ko dole tana mushi nan dole ne ma kana ta kace dai ana buƙatar liman ba kun daga tsaya ba in ya tsaya a gano ta ya tauri ya shuru an gano ya je ya je ya je ya dawo shi ne kisa wani balarabi musamman kawai wani ya karanta إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه لمن يي لرم قوي أجل أجل أجل لرم جمعنا ما أكلوه زوا كما تنشي كم سيتا إذا أرسلتم نوح فأبا فارسلوا غيره yace an ko an kinu hali ba ba ki wala ma shi ka dace a kinu a kinu ce kai in ba kinu wani da ba kinu da makwarar
shi da turu
shi ya tuna musu kinu a takaice ne kenan buɗe ke liman ya da adab su ne ya tsaya ya ta wuri ya je ya je ya dawo ko ko ya tsallake misali fatiya wannan wajibi ranar Allah ta rike mu sai wannan ke cewa ya ji na kawo a wani darasi na ana iya rantsuwa da alkur'ani shin bai ci ba karo da hadisin zan ake cewa magana hannun falani billah a wajen samu annabi ya ce mai rantsuwa ya rantsuwa da allah ko ya shuru bai ci ba karo da wannan hadisi bai ci karo ba abinda ai ce aka yi rantsuwa da allah kun babu wani sa'ani cikin al'umma ana rantsuwa da izzatin lahi wa kudrati duk sufa ana sufa sufa Allah an ba ni tsakani da shi ruwai da ba ba wuri guda ba akan haka qur'ani ne qur'ani sufa Allah ce kalamul lahi kuma akwai ruwa ta ibn mas'ud da imam bai ya rubuto hatta wanda karanci wannan isna na abu na abu malik ya kawo wannan mas'ala kan magana rantsuwa da rantsuwa ce tabbatatta ingantatta kuma gabata da su albani sun tabbatar da wannan abu haka usaimin kuma ruwa ce tabbatar da ibn mas'ud na halitta ruwa da alqur'ani bai ci karo ba sai wannan kuma yake cewa ina bin liman sallah bin kare ba tahiya sai sallama ya zan yi ka ida tahiya kama annabi sallallahu ka cika sai ka sallama kai sunan alama
سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم yawan wannan cewa subhanallah ya amma sifun mun ji bayani da ya gabata kusa aya ta ƙarshe kafin wannan kawurai sun dangana ma Allah cewa sun sa tsakanin Allah da aljannu wata dangantaka mai dangantaka a nan suna ci ai mala'iku ɗiyan Allah ne mata har ma in suke cewa wai akwai wata mace cikin aljannu da ita ce wai Allah ya yi mala'iku subhanallah kan wannan kalma subhanallah amma sifun Allah ya tsarkake kanshi Allah mana tsarkaka ta tabbata ga Allah game da abin da suke siffanta Allah da shi wanda bai dace gare shi ba illa ibadallahi mukhlasin nan mun yi bayani cewa innahu la mahdurun la mahdurun na wannan lamudarun lamudarun cewa waɗannan za su shiga gidan wuta wanda Allah ya keɓance ko kuwa wanda ba sa siffanta Allah da wani siffa su ne ibadan layin mafalasin bayan Allah wanda Allah ya zaɓa Allah samu cikin daren su ci gaba فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين illa man إلا من هو صال الجحيم fa innakum wama ta'budun ma antum alayhi fatin cewa da ku da abin da kuke bautatawa ba kwa iya dan nan irin yadda suke makirci game da addini ne mun ka gane gaskiya Allah ke gaya musu da ku da abin da kuke bautawa ma antum alayhi fatin ba kwa iya mana fatar da wani wanda Allah bai so ba illa man huwa salil jahim sai dama rabonku wanda yake daman dan wuta ne wannan shine daman da aka tsara da ana tsanan kasimin kasimin nas ko tsara nan ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك.
أولئك كالأنعام بل هم أضل نعم أولئك هم الغافلون
Allah ce wala kad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins Allah ce tabbas mun halicci mun halittar ma jahannama da yawa daga cikin aljannu da mutane daman Allah ya ce dan wuta ne Allah ke yarda yace wannan mutanen lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zuciya irin ta tunani amma ba sa gani kudu ba sa gani gaskiya wala ma'ayunun la yusuna biya suna da ido uruku amma ba da gani bai gani ayoyin Allah wala ma'adan la yusuna biya suna da kunnuwa ta kuka kasana amma ba sa da gaskiya dan ba ita ba Allah ta kula kal'an kal'an wannan mutane mutane ne amma kamar dabbobi suke inda dabba ba ta amfani da tunani da kai naka su ma kamar dabbobi kai Allah ka bal hum azab ka sun mahi dabba ɓacewa wala ka hamra ba wannan su ne gafa da duke na dama a kusa da wutar duk kaiwa sun ka tsare ba da kai su haka za ka wuce da kai su annabi haka ya baro su annaba sun baro su duk wani duk suka ayoyin Allah ba ta fitta ko Allah kiyaye mu wannan hali kenan yace wa minna
وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون
wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wannan magana ce ake wani labari halin mala'iku babu wani mala'ika sai yana da wani guri inda aka yi iyaka bakin nan bai gushewa daga nan ta wani magana tarwa yake cewa asati sama wa hukwala an ta'i ya ce sama ta yi ƙara amma ta cancanci ta yi ƙara domin ta lasa fiya mawuce ƙadamin ila ne malakun rasin hausaji wata wata la mafi mawuce arba a sani ila fi malakun zan da ta sama da duk girman sama yan wa idan ana maganar sama wudan ba maganar ba ma maganar duniya ma maganar ba kai ma shi da sai misali masu ilimi wannan wai hasara ta hauran yanzu ka tabbatar da kanantar halittar duniya ba kai ba sai mu rigima kana da kai da jirgin kaiwa kamar ni kamar ni kaiwa ita kanta duniya ta mu ba mu ba ce a cikin sarrin subhana halittun da suke wannan kuma duniya kadai suka ce ba ta kai ba ganin da sabu ba ta kai ba a rere da take kwaya ɗaya ɗaya kan ɗaya ba ta kai ba duniya cikin wannan kadai wani wanda suke sarrafa su har kuma halittun Allah ba kira ana magana sama muna mun cikin lisani sai dai akwai da gurin to Allah annabi ba labari duk girman sama babu wani wuri bil wanda yake babu kobi daidai sa kafa ko ya tsaro ciki ciki da mala'ika duk girman ta sai annabi ce sama ta yi kara yace ta cancanta ta yi kara saboda babu wurin da za ka sa awa ko ya sa hukutar waya sai akwai mala'ika imma wani iya rukuni wani iya sujada ka kai baka yi wani gurin don kalla ya ce kenan da haka babu wani a cikinmu ya iya da wuri sananne na kamar ba mu mutu cikin tafsir shi a kawo asar na cikin labarin da ake kawo na isra'ila da iraki annabi sallallahu alaihi wasallam ai a cikin sai ya ji da yake sama kuma wannan bayan ya ji gudu aya ta sama ta daya ta biyu ta uku ta ta zargo ko an ta ya ta sun tumunta magana ta cewa adam da aka je nan ai shi ya gaba malaika jibril ne ya kasa gaba yace jibril kaiwa yace ma na la mun karma ni baki na nan ya ka isa gana annabi gaba amma jibril bai gaba da manzo kira mala'iku kowa iya da wuri da Allah mashi da zai huce magana ke yace wa inna lanahnu safu mu ma muna sahu mala'iku sahu suke irin nan wata wannan sun san sun magana sun san sun magana ta masahabai ala tusafuna kamar sun mala'iku inda rabbiya ita sahabai ba kwa sahu yanda mala'iku ke yin sahu a wajen ubangiji قلت يا رسول الله يا ملائكة اخلصوا تدعون الصف الأول يتراسون في الصف ita su masu aka sahu na gaba kuma suna riƙuwa da juna suna haɗuwa da juna mala'iku mala'iku na mace Allah yi tamu da wani abu ya ce ya yi tamu ya sa mana sahu irin sahun mala'iku ya mala'iku su masu sahu suke shi ne wa inna da na hannu safu wa inna da na hannu musabbihun kuma mu ma muna tsarkake Allah ke suna tsibi kuma haka suke dare da rana la yasbata la yasbata da bata yake wa me Allah ce gaba
وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين na'am لكنا عباد الله المخلصين na Allah ya bada labarin ƙurin shawara kan zawa da sallallahu alaihi wasallam ce suna cewa in kanu la yaqulun kuma da ke wannan mutanen suna cewa da kayan zawa manzo Allah ko Qur'ani suna cewa law anna indana zikra min al-awwalin la kunna ibadallahi al-mukhlasin ai mu ma inda muna da littafi irin na yan farko yahudawa ko nasaru mu ma da mun zamanto bayan Allah da kwarai ba za ka ce ba da Allah Allah ne ya kuma littafi ba haka suka rika hulɗi amma ƙur'anin ya zo fa kafaru bi فكفروا به فسوف يعلمون Allah ya ce fa kafaru bi ƙur'anin ya zo kuma zan ya zo amma suka kafirce mishi Allah ce fa sawfa ya'lamu za su san sakamakon kafirce musu me Allah ce gaba ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين tabbas إنهم لهم المنصورون tabbas وإن جندنا لهم الغالبون
Allah ce wala kad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin Allah ce tuni kalmun ta riga ta gabata ga bayin mu na kwarai mun musu alƙawari cewa innahum lahumul mansurun su ne manzon Allah su ne abun wannan za a taimakawa wajen tabbatar da abin da suka zo da shi wannan Allah ya riga ya gabata na da ka ga cewa kataballahu la aqlibanna ana كتب الله لأغلبن أنا ورسلي نعم.
إن الله لقوي عزيز inna allaha qawiyyun إن الله قوي عزيز Allah ce kataba Allah Allah ya riga ya hukunta ya rubuta cewa la'aghaliban Allah ce tabbas zamu yi zan yi rinjaye ana wa rusuli da ni da manzannina abinda Allah ya kun sai ya tabbata ayi akai sai ya tabbata tabbas ce da ni da manzannina yace inna Allah qawiyyun aziz Allah mabwayi ne kuma mai ƙarfi ne abinda ya soke yi inu ala inna la nusulu sulanna wala zina amanu إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Allah ce inna lanansuru rusulana tabbas za mu taimaki manzanni yace wallazina amanu haka da masu imani fil hayati dunya wa yawm yakunu shahad anan duniya Allah zai taimake su haka gobe kiyama Allah zai taimake su ya ba su nasara ya ba su rabu a filin kiyama na yan uwa ya karantar da kai cewa za ka ce ai an yi kaza ki kaza ai ce eh, yan madini da aka gogor mai da gaskiya ko da wani zai mutu wani ya rasa kawa wani ya rasa dukiya wani kaza ƙarshen ta gurmaya ka shaɗa gurmaya sai ka ga wannan gaskiya ta tabbata kuma da su masu imani burinsu a hau ba su wasu samu ko mu ɗaukaka a wannan gaskiya ake karewa duk mai dawo zuwa ga Allah ba ni ba zai samu tsayi ba zai samu kaza a ba ya kusa da in tsirin ya ni ban tsirin ya shahada duka kuma mai kamun da kamun kamun gaba ɗaya kamun kamun a dama rashin Allah jimin Allah ana neman rabo ne a wajen Allah za ka iya mutuwa rasa wani abu naka amma wannan gaskiya kai ka samu shahada amma bayan da tabbata ta tabbata in gaskiya ce wannan alƙawarin Allah ne kun bi ta shi da haka Allah ce kenan mun riga mun ga wata kalmar mu bayin manzannin mu innahum lahul mansurun sune abin taimako wa inna jundana lahul ghalibun rundunan mu sun mata rijayi tabbas ya Allah ce gaba فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون da haka nan an bar magana sabai garanti ka ku damu ku ci gaba da abin da kuke kai shi wanda kuma kahurai fatawalla an hatta yi kawai ka ka kawai da kan mana ka rubu da su akwai lokaci ka rubu da su akwai lokaci iya zuwa wa absirhum ka dakata musu ayi jira fa sofi sun za ka ga sakamakon kansu fa sofi bisurun Allah ce afa bi azabina أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين Allah ce a fa bi azabina yasta'jilun Allah ce ruwai azabar ta mace ake zabutawa a kan azaba ta azabar azabar ta mace har take cewa ka ga gaskiya ne ko wauta da mi haka ko wauta Allah ya kama haka nan kam da azabar azabar ta mace ce ko ta a kan gaskiya ne a a Allah ce fa idza nazala bi sahati fa sa'ata bahu mudari tabbas da ko da azabar ta zo kuwa waye wani gari ta mutu da ake maganar zikiya za ta ga munin wani gari na manzan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je khaibar daga ce Allah ya sa sun je khaibar sun shiga khaibar garin Allah na wayewa garin Allah ya waye za su je ɗaukar ruwan za su je gona sai su kuma ga manzan Allah sun kyau da khaibar su kuma gidan da gudu Muhammadu da Khamis ga Muhammadu da Mayaka suka koma gida manzala ce Allahu akbar kharibat khaybar Allahu akbar kharibat khaybar ya kabara ya kawo na ake wazar da sahati sakabar mu zara baka kawo aya yace Allah akbar khaybar ta rushe ya kawo aya tadde da muka sarka a farfaje su yau sun wayo sun wayo da mugun wayo gari sun gama yawo kuma ka yau kana Allah ce gaba wa tawalla anhum Allah ce وتولى عنهم حتى حين absir وأبصر فسوف يبصرون Allah ya sake mai mata wancan kalma ta wata wanda anu hatta hin dan su biya mutum zai rubuta da abu suna ta yi suna ta bala'i har su shuru a kawai da kanka ka ci gaba da abin da kake kan shi ka manta da su akwai lokaci wa absir ka dan jira ka yi jira fa sau in za ka ga sakamakon kan hukunci tabbata ya Allah ci gaba
سبحان ربك رب العزة عما يصفون na'am وسلام على المرسلين na'am والحمد لله رب العالمين
sura ta ƙare ta fara Allah ya wani sura da tsarki tsarkaka duk abin da ya gabata Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ce subhana rabbik rabbil izza tsarkaka ta tabbata ga ubangijinka ubangiji mabuwayi amma sifun game da duk irin abin da siffar Allah wanda bai dace ga Allah ba Allah ya tsarkaka su kuma masu aiki wa salamun alal mursalin amincin Allah ya tabbata kan manzannin shi walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji da gaba sabo sura
بسم الله الرحمن الرحيم نعم صاد نعم والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق نعم بسم الله الرحمن الرحيم صاد أسن سروري إرن ياسين إرن نور هنا سورة أمزرت سورة صاد Allah shi muke sanin haƙiƙanin ma'anar wannan harfi kuma da iya ɗaya daga cikin harfofin da ake rubuta alƙur'ani wal qur'an dhikr Allah yana rantsuwa da alƙur'ani Allah da kanshi wal ya rantse da alƙur'ani wannan ƙur'an dhikr nan ma'abucin cike yake da gargadi ko zi sharaf littafi ne mai ɗaukaka maɗaukaki don ya ɗauka ma'ana wannan cikin abin da aka ce jawabin da ya rantsuwa balin da zina kafaru fi izzatin wuce kafa kurin da ya kafurai kiran ga matsayin ƙur'ani da girman shi har allah ya rantsuwa da shi kuma littafi ne maɗaukaki ko wanda ka cika da gargaɗi amma duk da haka wasu kafirce ma allah fi izzatin wuce suna cikin girman kai da isa da saba ma gaskiya Allah yake musu kashi tana ta musu kam ahlakana كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص
Allah ce kam ahlakana min qablihim min qarn kasuru da an kyale su ko da ƙarfinsu ko da kaza Allah ke ta kam a halakana muka da nawa mana da yawa muka halakar da al'ummomi kafin su kwarai shawon ko ko an zama zamuna da yawa aka an halakar da al'ummomi masu yawa tun mutanen lumu su fir'auna su amana su mutanen samudawa adawa da yawa fanadau wala tahina manas na shi da magana su kaso sai an tauran kan yan farkon sun yi kira na neman tsira sun komo lokacin da lokaci ya huce lokacin kira ya huce yan wajen tsaurin kan fir'auna ka san fir'auna ma duk tsaurin kan shi ke zai wa fir'auna wani da duwa kusan ta ya duwa Allah rama Yunus wasu jawaban bibin Isra'il Musara wasu jawaban bibin Isra'il Fahara Yunus وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
ina ina ina ina الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون jazakallahu khairan in wajen mu gani tun ta wurin kan mutum daga ta zo sai daga ya saki daga mutum ya shiga kaka shiga azo wayar wayar wayar wayar wayar wayo Allah wayo Allah amma da shi da shiga kaka na kuma wayar wayo wayo Allah wayo Allah ya kira wayo Allah zan kai da ka dawo in wanda fir'auna duk matsayin shi ta wurin kan shi duk an kare da an zo ya biyo Musa an shigo teku ya shigo kisa ta doguwa ne sai na gaba labari وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بني إسرائيل بل ولا قد ذلك مش شكر ما شكر وصلنا كما في واحد قدش التي سنسألك تلك ومن سألك بسوتي سنسألك فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا fir'aun bai bar su ba duk abin da musu ya bi su duk bala'in da ya masa kashi kawo bai ishe shi ba ya bi ban sun tsere mai ban ita bagayen wa adawa don zalunci tsaye adawa farkaciya wani ne jama'a musa ta mu ai muka zaka zaka za aka bi su Allah ce fir'aun dai ruwa ya ci hatta da za a daraka hulukar sai lokacin da ruwa ya ɗashi dumu-dumu gaba ɗaya ruwa ci shi ba mahuta ƙal'amun ya ji ba amuntu ya ce na imani annahu la ila illallazi amana bihi banu isra'ila ya shiga kaza wayan Allah na yi imani da abun babu abun bauta ya yarda babu abun bauta da gaskiya sai wannan abun bauta na gudun isra'ili kuma nima wa ana minal musulmi nima na mai ƙauya ƙarya ina ai an Allah kawo da adadi tuba mata amalin gwamnati da yanzu an tsari ya huce na suna magana cewa wala ta fi manas lokacin tuba ya huce lokaci ya huce ɗaya an ƙare shi Allah ce al'an fir'auna yanzu ta yanzu ka sha ruwa wa kada a sai ta da ka saba kai an yi ka kiya wa kun ta bizu bizu kana cikin maballaka ta yanzu bayan ta baci wani asar ruwa ta ne ta kai nun sanar da sanar ke cewa ya muhammad ya ka zama ziyara malaka jibril ya ka zama ziyara ya ce ya muhammad inda ka gani lokacin da ruwa ya ci fir'auna iya akuntun wanda ya yi mana zaka zaka za ya ce wala ina tsoron jin kan Allah ka aji Allah ya kan shi inda na lokacin da ke doko ta ko ta tura ba ta muna ka jirin shi ban ga tsaye fir'auna idan ki bashi hauri sai ya gudu wai ka aje zaka ce na yi imani zaka zaka za ya ce ka aje rahama Allah ya kan shi bai doko ta ko tura ba ta fir'auna wannan malaka wannan malaka jirin kuma ruwa ta inganta ruwa ta albasa da ruwa ta suka tsaye tarba ne sai wallahi ina ganin da ba mu da kada kuma baki iya ba ina tura da ka baki iya gudun ka aje iya wani Allah ya kai to Allah da rahama ne shi jibril ya tsoron ka aje da haba ta Allah kai ke tabbata fir'auna ya sha ruwa ya dulmiya amma ya nemi tuba ya tuba ma amma wala ta fi na mana lokacin tuba ya ce Allah kuma ya ce abin da za a yi fa da yamin nujika da badalinka yanzu kuma abin da za a yi Allah ce a yau za mu tsirar da gangan jikinka da ta kuma limana kan haka aya don ka zama to aya da ɗan baya saboda su suna ga iya za a yi fir'aun halaka su kanta hata su wani su wani masu imanin ba isra'ili suna ga fir'aun ya za a yi ruwa ce to Allah ce za mu tsiratar da gangan jikinka don ka zama to ha aya ga ɗan baya wannan musulmi mai nasu an ayatana da zafi domin da yawa da cikin mutane suna mantuwa da ayoyin su ga haza ga shi fir'auna ga shi ruwa ci shi Allah ce kenan kam na min qablihim min qarn nawa muka halakar da al'ummomi kafin sunaka fanadau wala tahina manas sun yi kira lokacin lokacin kira ya huce kenan ku ka ta kakaru ku duba nan kira ne da gaugawa ku gyara Allah sa cikin masu gyara Allah ce gaba وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب na'am Allah ce wa aji ana magana da Qurayshawa sun yi mamaki an ja'ahum mundirun min a ce mai gargaɗi ɗan cikin ɗan garin mutum kamar su, kuma a ce allah ya aiko shi wannan abin sun yi mamakin haka suna da baiwa wa ƙadar kafiru na hada sahibin kasa kafirai suka ce ai wannan muhammad kenan matsafi ne ko makarinci kaga cewa an ce sahib ne kenan sun ga wata aya abin mamaki amma in suka mai da kamar da sauran kawuri suke sai a mai da ayar allah a matsayin sai tsayi ne ruwa da ce haka suka raka faɗa nan ya tabbata ya kawo cikin asar tafsirin malamai kan ƙarƙashin wannan aya kan bibi mata baya cikin abin da ya tabbata cikin annabi ya kira da hukuku wataran ƙodoshawa sun taro an zo jin abu talib ana abu talib shi ya gano sarar salama tun bayan mutu kakan nashi a wurin shi ya girma hayali abin abu talib shi ya shirki annabi ya girma hayali abin bayan kakan nashi a rasu gina a zaman kama a makka manzo ala kamar ɗaya ne abu talib ɗan baban shi shi ke rike da shi kuma a lokacin a makka abu talib ya cikin da ta ya ƙodoshawa da ke girmawa sama shi sama shi tsoron manzo Allah taba shi ganin Abu Talib ya cikin shugaba cikin maluma shi to shine suka suka Abu Talib aka yi taro aka turo manyan gari da tijaran gari wajen Abu Talib akan wannan dana shi ya zo iya bata addinin iya bata addinin uwayen iya rage goma kan kaza kaza kaza ka kame wannan dan uwana ka ka kame shi daga wannan abin da yake bata addinin kai mana kai maganin shi magana yana ji kira abu talib abu talib kira ya kira magana yana ji ya ce amin ya amin zan buɗa musu wata kalma guda in suka hudu wannan kalma guda duk duniya sauran laraba za su musu da'a duk duniya za su musu da'a za su mutu kasan za su mallaki duniya na abuja zai ce ga ya mana kalma goma zan ba ɗaya ba goma zan buɗe goma yace qulu la ilaha illallah ku kalmar shahada la ilaha illallah tunan ne ka ce a aj'ala al-alihata ilahan wahida sai muhammad ne ma kake a mai da abin bauta ɗaya tak ka ce duk lalacewa ƙorin shawa da jahilcinsu ga wani addini amma sun fahimci ma'anar kalmar shahada sun fahimci kalmar tauhidi da karanta ta sun san da kace la ilaha illallah ba la ta ba uza ba kaza ba du ba la ya ba kaza duka ba Allah kuri daga shi haka sun gani kina lokacin suka ce la ilaha illallah duk wani aka san su ma suna akwai manyan gumaka irin su lata ko uza kuma da kanana na ruwa na kare iya na kare kai na kare kaza na neman abinci da akwai ilayen da akwai su kamar da kai za ka mutu kana da shashatau kana da kawo dabara kana da ibugu kana da kaza ta wurin jini da ya mutu kamar ɗan kamun kura jini shi a da dai a da dai ta hannun wa'azi ya nisa ya ka mutu kamar ɗan kamun kura kan bindin da iri la iri iri فتجد كان شديد مثلا دوار المال ka kowace ka ga akwai tan kariya daban shashafar daban kawai dabara daban taunin jini daban ta waye to su wani kan haka ne suna da babban mutu amma na kaza na kaza daban daban ne sun san suka ce la ilaha illallah duk wani abu bauta ba ba komai an bari sai Allah kuma shi ke bada shi ke hana shi ke kaza shi ke kaza ko da Allah ne sai suka ce a a wannan kalma hurriwa a ja'alar alihata ilahan wahida cin za a mai da abin bauta ɗaya tak saka ce gaskiya inna hada da shi'un ujabin wannan magana ce abin mamaki yoce zai yi suna ta ɗaya maka sha da yawan maka a wani hannun kwari da suka karewa iri ka ci amira ɗaya suna ga wani abu kaga su mun da yi wata darasi namu ƙwarin shawa ba su inkarin Allah kaga ce wasu kai ne ka san Allah kuma su san Allah aka wani cewa na yi na Allah ya halittawa la halu wala rasu wala ma su su su mai kudin shawa ba su halittawa ba su halittawa ba su su na kwashi Allah irin da kai ke cewa dan ka san ka kasa ma'ana ko shi kenan su ma sun zo makaranta bisu in ka kuma tambaya Allah ya kuma tambaya wani halittawa su ci Allah wani halittawa su ci Allah wani tadbir kuma su ci Allah ne su ma irin naka ne da ka yi imani da Allah ke halittawa yake arziki kuma amma kuma yake wani abu ma a wajen wani duk ɗaya da kai su duk mai neman kariya ko wani abu daban a wani ba Allah ba kai da kuma sha biya da hutu kaka zage su kai ma ka shirya in muka gyara wallahi ku guda Allah ku shi ke badawa shi ke hanawa wurin shi ake rubu arziki ne ni'ima ce in ne ne kurin Allah kadai la ilaha illallah shi suka yi mamakin wannan kalma su ake Muhammad a koma ilaha daya aj'al al-aliha ta ilaha wahida so kake a maida abu wajen wani shine da awar ahlus sunna kiran sunna kenan duk da duk da arbi kowa yan wani duk mai adalci kiran ahlu sunna biyu ne babba tauhidi da rike sunna bar bid'a tauhidi shi ne shi da kowa ne wanda muka taso a kasashen kowa ne duk da shekara hamsin arba'in baya ya san da haka kana sallah kana azumi ma kina kiran sunan aljani kana kiran rawar kasar dam da yayi haka ka yayi duk kana kiran aljani za ka ma abokin aiki ne kamar sihiri a mai magani da shabu da arjun ana gugurmaya shi ne gida iya kare kanshi ga arjun kishi ya san wurin shi shi kuma arjun shi ma iya neman kare kanshi ko neman wurin shabu an a gida ne da kishi ya ko gida ana bala'i ko shi sanar wani malami so da yawa su kwaɗe ajin malami guda biyar ta kwaɗewa kowa a kasuwa makwabci da makwabcin shi kowa iya gugurmaya kai je hana ni ciniki kai mun shari kai mun kaza kowa babu nutsuwa a gida babu nutsuwa ma'aurata mata a kasuwa babu nutsuwa a wurin ma'aikata babu nutsuwa kowa shariki lakarin shi gaban kowa da malamin shi wanda kowa da kokarin shi haka aka taso hasken sunna aka haska kawo mutane kowa sun ji shigo wanda ya ga da Allah wannan fadinta ya fara faɗakar da mutane shi kawo ga Muhammadu da zai shiga wata mishi da shi da almajirin shi Allah za mu zala bata da na'u suka yi fadakarwa kuma Allah ya bata da su wannan abun ya kai ne din mai rabu da Allah ya kai duk umar rabu imani amma da da'awar tauhidi ta kai koyi ba wanda bai ji ba sai dai mara rabu ka ganewa kaji a rediyo ko a talabijin ko a facebook ko a youtube ko a kawai da ko da shi dai ko a shekaru kuma a wasan gaba da gaba sai dai mara da kukurin wani shi ne shi mai kiran hada suna kira zuwa kaɗai da Allah ya ibada babu wani abu kuma shi kuma da kace aisha bin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka dubi alƙawari babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma muhammadu shi ne manzo na Allah kirkar shi mai manzo na Allah mai manzo shan sako shi ne Allah ya aiko duniya da ya kasa ku shi Allah ya aiko kenan ba wani ne kama sako wani ibada daga Allah ba shi ba shi ne kalmar Muhammad Rasulullah ba yadda in ko ka yarda ka amsa a wajen wani haka nan kawo ba za ka kishiya shi ne kiran ahlus sunna ba mu da littafi namu ba mu ko qur'ani ko sunna tamu faɗakar shi da al'umma ko halaka jama'a ko koma ga ƙur'ani da suna ku nisanci bid'a da shirka wannan shi duk aka shi an kaji wata ƙarya mai ƙarya mai ƙarya shi don ka gane gaskiya kuma za a kwatse gaban Allah shi ala Allah da gunci da haka suka ce aja ala alihata ilahan wahida shin za a sanya abun bauta ɗaya inna hada la shay'un jab yanzu me yau kana
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء
suka ce yanzu bayan da annabi ya ce musu da damanuwa kurin ku yi kalmar la ilaha illallah suka ce wannan abin ya zai yi suka ce sun ji ne yanzu kenan ba za su iya wannan kalma ba wan talaq al malu minhu zuwa nan manyan gari da suka zo da Abu Talib kenan sai suka tashi daga wannan mazan kuma suka yi kira sauran jama'a a nemi shi ku tashi mu tahi wasu biru ala alihati kuma mu ci gaba da haƙurin abin bautar mu na da da uwaye da kakanni a ci gaba da mana mu tahi mu ci gaba da haƙuri kan- kan bautar mu da makaro ta inna hada da shekul turan wannan kira da muhammadu yake wani manufaji daban amma ba gaskiya wani ba wanda manufaji daban su jagoranci wata girma ba mu yarda ba masami na ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق suka ce ma sami ina bi hada fil milal akhirah in hada nakhtala mu ba mu taba jin wannan magana ba a addinin wani addinin karshe ba mu ji bane hudawa ko na samu kai suna cewa Allah kai ake kira ga na samu ma suna isa na Allah Allah suna kira isa da su kai ba su taba jin magana ba sabuwar a duniya cewa ba a kiran kowa sai Allah sai a wajen ka kira abu da sabu ka zo da shi a unzila alaihi dhikr min bainna أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب Allah ya ce suna ce a unzila alaihi zikiru min bayyana duk a garin nan an wanda za a ayan goma sa wahi Muhammad duk a bayan garin nan ga wani ga wani ga su wani su wani ga su nan su mu gina ga su nan duk wannan he shi ina ma haka sai ya ba duk malam wani malam wani duk sabon da babu kyau he ku he ku yara yara haka da zo da ta yi duk ɗin na kamar suna kamar malami tsohon malami ya ce kamar malami wani kamar malami wani duk ba su gano gaske wannan ba duk ba ba ne ne muke ba ya ku da abin da ya yi za ka dawo da yi suka ce a unzil alaihi zikir min bayyana wai wata muna mukawala wani malami cikin malaman gargajiya muna mukawala sai ka ta wasu iliya ne iliya ne ta da mai kawo mutane suka gamu gamun jama'a a wani ile ne sai ta ta mana ta ce mana ba ga a kamin hujja ba wani ba ile wani ba kamin hujja ba ka ce ile ne kamin hujja ba ka ce ile ne wani ya hujja gaba wani yaro iya da halu guda ne shi Allah ya ce kenan a unzila alayhi zikr min bainana shin za a sabko mai da wa'azi a tsakiyar mu a cikin mu bal fi shakkin min zikr su ko wani mutane suna shakka ne kan wannan da ina ballan ma duk azab abin da suke magana ai yanzu azabu ce ba ta zo ba da zikri yayin suna zuwa Allah ya zaka zama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته